بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda yake gudana karatu da ake gabatarwa na ranar lahadi yawon ahad a nan masjidin sabil guda gaban katare da magaram na littafi na al'adabin mufrad na imam wane abiwa muhammadu bin ismail wanda aka yi sanin shi imamu buhari idan ba manta ba a wancan imamu buhari yanzu rabon shi da duniya shekara nawa ya mutu shekara 256 yanzu kuma yau muna ranar ladi nawa ga wata hijiriya sha tara ga wata na sha'aban shekara ta 1443 kene yanzu imamu buhari in ka diba rabon shi da duniya shekara 187 shi mai wani littafi ya mutu shekara ta 256 yanzu ko muna da shekara ta 443 rabonmu da shi shekara kenan 187 ko to dai sassan kasi su kai muhammil kasan karantuwa sai ba kakan amma dai kullum ana cewa ma kanin lillahi bakin da abinda aka yi shi don allah yana jimawa kenan kaga duk abinda aka yi yau shekara dubu da ɗari da tamanin da bakwai amma da duk duniya ana karanta littafin shi musamman sahih buhari musamman wani adab na furat domin malamai sun ji akan babu littafin da yake koya tabi'u ga musulmi kamar adab na furat babu littafi wanda shine farko a ingantattun hadisai kamar jami'u sahih sahih buhari shine yake ce mai asaful kutub shine lambawar duk duniyar musulmi kuma ba wane ba wane ba bambancin kaza kaza kowa karanta taushe ma kana lillahi baki a wancan satin muna babe na 135 mun yi hadisi na 260 mun yi na 270 yanzu mu tashi hadisi na 272 hadisan sosandu hadisi na 272 to sai yi kokari a yi shiru kuma idan yana karantawa kowa ya rika bungurin kamar yadda muke faɗa kullum wanda bai da littafi ya zauna kusan mai littafi kenan idan mai karanta na karanta a rika bin kira'ar da yake yi muna karanta kira'a samita don mu rika bin abu an an samu wata kalma mufri da sa'aba a rika jan layi ana rubuta ma'anarta don mutum ya rike gaba da insha Allah ruwa ta farko sai ta ce
قال وحدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن بن الهاد عن عمرو بن شعبة شعيب عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخبركم بأحب بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة إلي kurka bakar ukhbirukum bi ahabbikum ilayya eh kisra ce haka ne wa aqrab wa aqrab wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamah fasakata fasakata al-qawm fa'adaha marratayn aw thalathan qala al-qawm na'am ya rasul allah qala ahsunukum khuluqan
wannan ruwa da zan makaranta ruwaya ce wadda baitin ta zo a na alibin furat ta zo hallo a musulun na imam ahmad kuma ruwaya ce tana cikin sayihul adabin furat wanda albani da ya sa hasu ya ce hadasana abdullahi bin salihin kala hadasani laisu kala hadasani yazidu bin alhadin an amru bin shu'aibin an abihi an jaddihi annahu sami annabi sallallahu alaihi wasallama ya kuru ya ce ya ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ukubirukum bi ahibbakum ko kuma ukubirukum bi ahibbikum ilayya shin kuna so in ba ku labari ga wanda yi soyuwa gare ni kenan shin kuna so in ba ku labari ga wanda na hiso wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyama da kuma wanda yi kusanci gare ni mazamna ranar tashin kiyama fasakatal qaumu sai sahabai sai suka yi shiru gaba da kenan me annabi ya tambaye su annabi ya tambaye su wai ukhbirukum kuna so in ba ku labari ga waɗanda na hiso na hisan su wanda suka yi soyuwa gare ni kenan daga cikin ku wanda na hisan su kuna so in ba ku labari ko so ayi kuma yace kuna so in ba ku labarin wanda su ne makusantana majalisan mazamna a ranar tashin kiyama ba aljanna ba kwanar ka shiga aljanna ranar tashin kiyama ai a kiyama an tashi zama kusan annaba ai kasan samun rahama ne to dan wannan da ya musu wannan tabbai fa sakatal qawmu sai kowa ya shiru sabai suka shiru to me kake ganewa annabi yasa suka shiru fa ada hamar ta ne au salasa annabi sallallahu alaihi wasallama har ya maimaita wannan kalmar so biyu ko so uku yana cewa mi kuna so in ba ku labari wanda suka yi soyuwa zuwa gare ni waɗanda kuma su ne makusantan zama gare ni ranar tashin kyama kowa ba mai cewa eh ba wanda ya ce annabi ba mu kowa shiru abin da sa na zaga sai ya shiru ai zamanin wahayi ne kakka je kai na farkon da kace a gaya mu annaba ce to ban da kai ai mutum ya iya cewa annabi gaya mu kuma kai Allah kana ta ko kai banda kai kenan malaika ce a anan banda wannan annabi ce a kai banda kai da wannan kowa shi do kasa magana dan kakki ba garaje shi za shi zamanin annabi ba garaje kamar zamanin da message ne yake zawa da kai da kai wani abu ai kodi zai to da wannan suka yi shiru har sai da annabi ya wadi kalmar nan so ɗaya so biyu to sai a da ukun da ya wani kala kaumun sai daga ciki gaba ɗaya wa'ansu mutane sai suka ce na'am ya rasulillah eh a gaya mu ya manzan Allah kenan sai aka wadi tare kenan da diya ne suka wadi ba mutum ɗaya bai wadi kenan sai ga daga ba da yawa sai suka ce annabi gaya mana daga nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu wanda ya yi soyuwa zuwa gare ni wanda a ranar tashin kiyama zai zo yana kusa majalisi na sai ya ce ahasanu kuma kulkan waɗanda suka yi ku tabi'u na kwarai wanda kwamfartima isra da kwamfartima tabi'u halaye na kware ai tambaya mai halaye mutumin kirki ko mutumin kirki ka yi ta annan mun ci ai ba mai yawan kaza ba ba mai yawan zagi ba ba mai yawan bata rai ba mai zama da mutane lafiya mai kirki mai son kowa mai sakin fuska duk wani ba shine ba mai halaye kware so annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ahsanu kuma kulba mai tabi'u da halaye na kirki kyaukyawa su ne ranar tashin kiyama za su kasance suna kusan annabi domin ai hadisai suna da dama ranar tashin kyama ai mutane wa alsa su kuri annabi sallallahu alaihi wasallama din suna so su shigo al'umma annabi har su tsinkayo annabin sai a cewa mala'iku su yi miki kuma da su kuma da su kuma da su ha annabi sallallahu alaihi wasallama rika cewa ummati ummati ai suna cikin al'ummata suna cikin al'ummata sai a ce mai a'a waɗannan ba sa cikin al'ummata gayyaru wa baddalu bayan ka ta yi sun yi sun canza sun sauya ba su bayan da kai kenan sai a ce ku ta yi ku ta yi fasu hukan fasu hukan fasu hukan kenan sai a kore su sa zo ma kusan annabi kenan samun zauwa kusan annabi sai ya kasance a hasan da kuma kulkan ka yi musuluncin kuma ka kasance kana da kyaukyawan ɗabi'u kenan mai muke ganewa a wannan ruwaye tana karantar da mu musulmi ya kasance yana da kyaukyawan tabi'u kwamfartima in kai zama to kowa na ma shaida an ce wani a wani mutumin kirki ne wani ba ruwan shi wani sakin huska gare wani yana girmama kowa wani yana ladabta kowa amma dai kaka zama to ga kana fazal galizan mutafakishan duk wanda ba su mutum musulmi ya zama wannan ka zama to mai sakin muska mai walwala mai halayen kirki wanda ko baka nan an yi shaida ka ce wani kai wani bai yi ba wani aiko bai na fice ya kaza sai a ce ya aika to ka zama to baka cikin wanda ko an ce ayi kaza a ce ba ya aika ba idan dai wannan ruwa tana karantar da mu akan me kyaukyawan halaye da kyaukyawan tabi'u sai hadisi na 273 ya ce
قال وحدثني عن وحدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عجلان عن القعقع بن حكيم عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأت- لأتمم صالح الأخلاق
shi wannan na gaba da zama karanta shi ma ahmad ya hudo shi a cikin musnad nashi kuma yana cikin sahih al-adab al-mufrad yace hadathana isma'il bin abi uwais qala hadathani abdul aziz bin muhammad anwa muhammad bin ajalan an qaqa bin hakim an abi salih as-samman abi salih as-samman yana yawan zawa shine zakawan bin abdullah sunan shi zakawan bin abdullah sannan kace abi salihu ai an ce baban salihu samman alkunya ce sunan shi zakawan amma da mun sha kawo shi yana wanzu ba ruwan mota yace ana abi huraira daga abi huraira abdurrahman bin sahara ad-dausi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala annabi sallallahu alaihi wasallama yace innama buistu ni an aiko ni li utammima dan in cika salihul akhlaqi kyaukyawan tabi'u tun da aika annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ba annabawa ba sun zo gaba da annabi wani annabi isa annabi dauda annabi salihu annabi shu'aibu da duka annaba sai ta zawa to shi annabi ai shine annabi na karshen zamani kuma duk wannan annabawan da suka zo baya ai baitin duk abin da suke kira ayi tabi'u na kirki ne kan mai karfi ya danne mara karfi kan mai ƙarfi ya zalimci mara ƙarfi ku je ku kashe ɗiyanku ku je ku matsawa matanku ku je ku yi kaza duk kowane addini in yazo makarimul ahlak ke kira ku yi kirki ku yi zaman lafiya ku sha giya ku yi kaza ku yi kaza ku yi taimakon juna ku so juna ku zama tsintsiya daya ku zama to uwa ɗaya uba ɗaya duk addinin da yazo haka yake kira mutane yana shi ne annabi ce ni ma da na zo a ƙarshen zamani matsayina ƙarshen annabawa wanda babu annabi bayana kuma in na zo an rike annabci inna ma bu istu an aiko ni nima li utammima dan in cika salihul akhlaq kyaukyawan halaye kyaukyawan tabi'u ga wata ruwa sai ya ce ma inna ma bu istu li utammima makarimul akhlaq wani wuri zai gaya ya kama makarimul akhlaq kenan tabi'u masu karama nagartattan wannan tabi'u kenan annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya koya wa mutane ne dama annabawan da suka wuce can baya sun koya musu tabi'u ko to annabi sai zo yi ya cika ya cika wanda ba su faɗi ba ya ƙare gaba ɗaya shine inna ma bu isli utammima masalihul akhlaqi to shi ma dai wannan kamar na sama ne ko yana koya mu mutum ya zama to mai tabi'u ne na kirki shine musulunci dan ba musulunci ne ba a same ka kana sallah kana azumi kana zakka kana sha'irar islam gaba daya amma dai baka da tabi'u na kirki ka kasance mai kaushin magana mai kyara mai zagi mai kwada mai cin amana mai danne haƙƙin mutane mai kaza mai kaza mai kaza yana koda kana sallah kana azumi kana zakai ka a same ka da irin wannan tabi'u ya zama to kana da tabi'u na kirki mai sakin fuska mai shimfiɗa fuska mai son mutane mai gayawa mutane gaskiya mai sa mutane jiki tun daga iyalanka kamar diyan da muka yi baya tun daga gidanka iyalanka matanka uwayenka diyan da muka yi haka ake so ka zama da mutane sai na gaba 274 sai ya ce قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما وما لم يكن إثما فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتحك حرمة الله تعالى فينتقم الله عز وجل بها فيتكم لله عز وجل بها wannan ruwaya ta zo mutafikun alaihaji ta zo a jami'u sahihi wancan na buhari musulun ya hudu ta kuma ta zo a nan adabin kuran ruwaya ce mutafikun alaiha sai ce hadasina isma'il wanda isma'il isma'il bin abi waisin dan isma'il bin abi waisin dan kwane ga imam malik da wannan kage ce hadisi ne malikun kenan malik bin anis ya ba mu labari an ibn shihabin daga ibn shihab manu ibn shihab muhammad bin muslim az-zuhri imam az-zuhri muhammad bin muslim an urwata manu wa urwa urwatu bin manus urwatu bin zubairu zubairu bin awwam ashar ahadu min ashatun bashirina bi janna an aisha radiyallahu anha aisha siddiqa bintu siddiq al-humairau ummul mu'minina annaha qalat aisha ummul mu'minina tace ma khuyira rasul sallallahu alaihi wa sallama baina amrayni da dai ba a ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ba zabi a cikin abubuwa guda biyu annabi ba a bashi ba ka abubuwa guda biyu a ce ya zabi daya shine ma khuyira ba a ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ba zaɓi bai da amurai ne a kan abubuwa guda biyu illa aka tara aisara kuma sai dai ya zaɓi mafi sauƙinsu domin musulunci ba san muna na da tsari illa aka tara aisara kuma sai ya zaɓi mafi sauƙinsu sai ce malam ya kun isman a kulbe kasance ba wannan sauƙin da zai zaɓa zunubi ne ko kuma laifi ne fa iza kana isman in ya kasance a cikin bin wanda ya zamanto mai saukin ya kasance zunubi ne kana abadan nasu minhu to ya kasance shi annabi abadan nasu mai yahi kowa nisanta daga cikin mutane abada kenan mai nisanta ne daga wannan abin yahi kowa nisanta daga cikin mutane wannan abin sai kuma yake wa man taqamar rasul intiqami da wasu kenan kamar ramuwa in an ma abu karama an azabta ka karama shine intiqam wa man taqama rasul da dai annabi bai bai ramuwa ba li nafsihi dan dan kanshi illa an tunti haka hurmatillahi sai dai an keta hurumin Allah ta'ala tunti haka keta hurumin Allah madaukaki bayanta ƙimu lillahi ta wannan sai ya yi ramo ya intikami dan Allah mai girma da waya biha da intikda ke ta faru da ake kenan mai karanta da wannan abubuwa mai karanta da mu abubuwa biyu na warko aka ce da ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallama ba a bashi ba zabi tsakankanin abubuwa guda biyu sai ya zaɓi mai mafi sauki ina ne biya zaɓa mafi sauƙi sai dai in mafi sauƙin ya kasance isman sabo ne don shi annabi ya kasance mafi nisanta sabo ne daga mutane to kenan na farko na zaɓi ko na biyu kuma aka ce wa man taƙamar rasuli sallallahu alaihi wasallam annabi tun da yake bai taɓa ba ramuwa mai ramuwa intikami linafsihi dan dan kanshi misali misali da annabi ya rama da kanshi duk abin da kame annabi ya rama hakuri yake hadisin da muka yana yahudiya da ta gawa mai shi na akuya ta sa guba ta kame ba yin ai kamata yi ya rama ko to lokacin da ta ka hadisin da muka yi shi nan ai ta dawa akuya ta sa akuyar nan guba ta ka annaba akuya da mujiza ta yi magana ta ce an sa guba inni lama su mumatu to ai kamata yi ya rama inni ne kai ne aikace ta zago har sahabai suka ce ala na fatulawa mu kashe ta ce la kaga ai bai yi bai rama ba kuma da dama wanda suka wa annabi intiqami tun suna makka bayan an yi hijira ya zo ya ci garin makka ai duk bai rama ba ya kasance shi annabi yana bai kade mummuna da mummuna sai dai kaɗe mummuna da kyaukyawa yana haka ake so musulmi su su daga kaɗe su daga kaɗe kyaukyawa da mummuna kan su kaɗe mummuna da mummuna ai shi misalihu ila magafilatin wajen na tuna arduwa samawati to gaba ya ce to su a matakin alazina yake kuna wadda ra'i walkazimi na alkai wal'afi na alinas kenan annabi mai haɗe kushi ne mai rangomawa yana wa mutane rangwami kenan bai in duk abinda za a mai bai ramawa da kwatamcin shi in kaga ya rama sai ce sai dai mi me yake rama illa an tunta haka hurmatullah sai dai in an keta doka Allah kina hurumin Allah in an keta hurumin Allah to fahimta imalillah wannan dole annabi kan rama dan Allah kenan abin da ke kanta da mu nan duk inda sauki addinin Allah sauki ne da sauki ne da zahiko azumi ne yanzu muke ba ba azumi a maɗako to azumi sai aka ce wanda bai da lafiya wanda bai da lafiya ka sha azumin daga baya karama me mutunce kama na kenan ka ɗauki wannan sauki annabi sauki ki doka aka ce in kai bulaguro ka yi kasaru sallah mai raka a hudu ka yi nawa biyu ba sauki ne ba ka kenan ba ka ce ba ƙarfin imani ne kai ka rika gurgudun sai kai nawa sai kai biyu don kai ƙarfin imani kenan wannan saukin zaka doga kenan sai abu iya zo annabi sauki yake doga mun gane sai ce sai dai in wannan saukin da zai doga ya kasance mene ne da wannan hishawa mai lafiya yayi kuma mi nisanta da shi da annabi mai yawan nisanta ne da safan Allah an gane fasarai to ma huyirar rasul da ɗaya annabi ba a bashi ba zaɓi bayan al'amurai ne tsakankanin illa a tara a isara kuma sai dai ya zaɓi mafi sauƙi malam ya kun isman a kulwan na mafi sauƙin bai kasance ba laifi ne zunubi ne bai za ka na isman in ya kasance wannan abin ya kasance mafi sauƙin zunubi ne kana ba'adan nasu to ya shi duk mutane ne san da shi kuma na biyu karatu na biyu sai ce wa manta kamar rasu annabi bai tabbe ramuwa intikami li nafsihi dan kanshi in kaga yayi ramuwa illa an tuntahi ka hurmatillah sai dai in an keta hurumin ubangiji azza wa jalla to dalilin wannan fahimta ke mu sai ramuwa yi intikami dan Allah sai na 275 sai ya ce قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن زبيد عن مرة عن عبد الله قال إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وإن الله تعالى يؤطي المال من أحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من يحب فمن, فمن ظن بالمال أن ينفقه وخاف العدو أن يجاهده وحاب الليل أن يكابده فليكثر من قوله لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر
وانا عجيس لما كرنتا يعوضو أتكين سنننا أبو داودا كما يا أتكين سيهي واندا ألباني ما ساقش حديثي ne sai ya da karatu da dama cikin shi sai mu bi shi dalla-dalla mu hudu ma yi safa domin fasar yanzu ya ce hadisana muhammadu bin kasirin kala a habar na sufiyan sauri an zubaidin an murrati shi wannan murrati wani malin ana cewa murratul hairi an abdullahi wani abdullahi ai abdullahi an abdullahi wani abdullahi wani abdullahi wani ya ce bin umar wani ya ce bin abbas wani an abdullahi bin mas'ud mafi yawa a isnadin in kaga abdullahi ya zo bin mas'udi ne domin dan shine babba duka a abdullahi abdullahi sai ibn umar ba ja kawai abdullahi tsaya mafi yawan kaji kawai a isnadin an ce ma an abdullahi kenan abdullahi bin ma mas'ud kala abdullahi bin mas'ud yace kenan kaga na shi yace abdullahi bin mas'ud yace hadisi in sahabi ne yace ya ake ce mai ba usul ne da ila sahabi masulun mawquf kenan mawquf ne ki la'anna abdullah bin mas'ud ya ce ko to amma dai malamai sai suka ce hazal hadis mawquf ne amma dai fi hukumul marfu ya da hukuncin marfu ila nabi sallallahu alaihi wasallam inna allaha ta'ala qasama bainakum akhlaqakum allah madaukaki ya raba tsakankaninku halayenku na kirki halayenku na kirki Allah subhanahu wata'ala ya yi mi ya raba kama ka saba bayyana kuma arzakakun kamar yadda ya raba tsakankaninku arzikinku wa inna Allah ta'ala yuqtil mala man ahabba Allah madaukaki yana bada almal dukiya man ahabba ga wanda yake so wa man la yuhibbu kuma yana ba da dukiya ga wanda ma baya so wala yu'til imana amma dai Allah baya ba da imani illa man yuhibbu sai dai ga wanda yake so fa man danna bil mali duk wanda kalmatu danna ba baki da ruwa ka matsi abu ka matsi ka hana kowa sai a ce danna la ta dannu alaikar kamar ruwa abin kamar abu wannan matsewa ka matse kakkaraf ka rike shi ne bahala wa man dannabi ma duk wanda yake ruwa ga dukiya an yunfiku akan ya ci ta wa khafal adu kuma yake tsoron makiyi an duhu da ya yake shi wa habal layl kuma yake tsoron dare an duhu ya hallaka shi ƙasa wata laikinan daren ma ya hallaka shi to falyu kasir bin qawli la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar gaba garin sai ka rika cewa yau la ilaha illallah ka rika cewa subhanallah ka rika cewa walhamdulillah ka rika cewa wallahu akbar fasara hadisi na farko ce ina mi inna allah ta'ala mi inna allah ta'ala qasama bainakum akhlaqakum Allah bai girma yayi me ya raba muku kama kasama bainakum arzakakum kamar yanda ya raba muku arzikinku kenan halaye kenan Allah ne ya raba kamar yanda ya tsotsu mu suke haka kenan haka halayen kowa daban-daban daban-daban eh halin kowa daban ne zai ga wani ga yana mutumin kirki ne na ƙarshe mai sakin huska ne na ƙarshe mai kyauta ne na ƙarshe mai son mutane ne na ƙarshe wani kuma sai mutuma a muskili bai son mutane ga kakaf rowa yanzu ko bulaguro kuke ko kuma kuna tafiya tsankanin kuma kuma ku duka masu hali ne zai ga wani ba ruwan shidi da aka tsase in abinci ne masu yi zo bada kowa biya shi kuma wani ya ki wannan yin hali amma dai kaka bai hudu ya hudawa kenan kowa da halin shi kenan don wannan hadisai da dama annabi sallallahu alaihi wasallama yake fadi yake addu'a Allah ya rika addu'a Allah baka halin kwarai tunda wata wani mugun halin da yake da sai ga ya ka gado shi kai ma baka san kana da ba da wannan annabi da sahabbai addu'a suke yi Allah ka ba su Allah ka ba su halin kwarai da kuma hadisai dama wanda suka zo annabi yana addu'a sahabbai kuma ya koya musu su rika yin addu'a dan Allah ya ba su halaye na kware da kuma hadisin Ibn Mas'ud shi ma Ahmad ya hudo shi a musnad nashi inda annabi yake cewa Allahumma kama hasanta halki fa hasin kulki ya Allah kamar yanda ka kyautata halittata to ka kyautata halina ai tsaka mutum ga yanar ɗan samani ko kuma ga lajjijo ko da ganar tsab allah mai sufa mai kyawo amma dai kuma ga halin zero bai da hali ko kada to da wanda sai mu rika yawan adda ya adda take allah kamar da hausa allah kamar yadda ka kyautata halitta ta to allah ka kyautata halayena allahumma kama hasanta halki allahumma allahumma kama hasanta halki fahasin hulki Allahumma kama hasanta halki fahasin hulki Allah kamar yadda ka kyautata halitta ta kai ni ga nan to ka kyautata kuma tabi'ata da halayena su zama na menene na kirki ne kina wani ta ce wani ba wasa da ita ga abin dauda shi ma abin kore da hallo irinta ya ce allahumma inni a uzu bika mina shiƙaƙi wani faƙi wasu il'ahalaki allahumma inni a uzu bika mina shiƙaƙi wani faƙi wasu il'ahalaki wannan ma kada ya kada neman Allah ya kiyaye ka da dukkan cutar manawuci kaka zama manawuci kuma Allah ya kiyaye ka da mummunan halaye kaka zama ta da mummunan halaye ke nuna da ce a rubuta ta da ta warko ya sunanta wa wani ya rubuta ko samu ta ya rubuta ba kuwa Allahumma kama hasanta khaliki fa hasini kuliki Allah kamar yadda ka gyara kamun halitta mai kyau to Allah kuma ka gyara mun halaye nasu zamanto na kirki ne kuma Allahumma inni a'udhu bika min ash-shiqaqi wal nifaqi wa su'il akhlaqi Allah ina neman tsari gare ka na daga tsiyatar duniya da lahira da kuma managuci da kuma mummunai halaye ai wanda da an kama subhanahu wa ce kai wani bai da mugun hali wani mugun hali gare wani subhanahu mugun hali gare kuma duk yanda kai baka shi da shi duk wa'azin da zaka mai complicated ne zama to duk yanda zaka mai baka ne tashi to irin wannan sai dai zabi sai dai bi sai wannan addu'a in yana ta wannan addu'a yana ta wannan addu'a kenan sai ga zace shi tayi sanyi ya fasa wannan wali ya kasance laysa bi fahishan wala kaza wala kaza wala kaza bayan wannan kuma sai ya ce me kama ka sama bayyana kuma arzakaku kamar yadda Allah ya rarraba arzikinku a ita duniya arziki da Allah ya ba duniya don gaba ɗaya arziki da labagau da ayyar ba ta zauna lafiya ba mu duka munan masu kudi ne ko karcen duka masu kudi ne gwalala iya cikawa zai kwashi babu ko kun wanda amfani iya mutuwa zai gyara wa zai zo shara kowa kwanta zai a gida au shi ne ayata ce walau ba sa tsallahu rizika li ibadi laba ga ko kenan da wani allah cikin hikimar shi kuma cikin take duniya ce dole a yi wani talaka wani mai kudi wani matsiyaci wani tsakatsakiya wani ga yanan dai don duniya ta ji daidai sai kuma kowa na bukatar kowa mai kudi yana bukatar duka wani abubuwa yana bukata da kidi mai kudi ya shigo gida kilimatizar ishi ya lalace dole sai ya kira wani ya zo ya ci arziki wuta ya tafi kunnuwa dole sai ya dannawa electricity ya zo ne ya ci arziki ko kuma ban daki dushi kinan sai shiga wanka ya tushe sai wari dakin sa da gudu sai an kawa mai gyaran masai ya wada rashin lafiya daga nan kuma sai ya je sayan mai to kenan kowa na bukatai kowa da wannan ne yace kama ka sama bayyana kuma arzakun kamar yadda Allah ya raba ya rarraba muku arzikin ku kenan da ya rarraba bai yi ku baya daidai yayi wani mai kudi eh shine ce a cikin suratul isra'i kullan kullan namud haula'i wa haula'i min ada'i rabbika wa ma kana a ɗa'i rabbika mahazura haka ne Allah yake shimhudawa wa'annan da wa'annan ya shimhudawa kafiri ya shimhudawa musulmi kudi shi ne kullum na mutu haula ibu haula shi kudi ba sai musulmi ba Allah ne raba kowa ya shimhudawa kafiri ya shimhudawa musulmi mina ɗa'i rabbika ne wa ma kana a ɗa'i rabbika mahazura shi kyauta ubangijin ko ba abin hanawa ne ba eh kana gani ga kwana kana sallar kayi kayi wani bai da an bada addinin bayya sallar yana alfaharin kuma Allah sai mai isin rashi dukiya bisa dukiya kaya kaya kaya ya tara eh to kaga shi ne ce waka sama ya ya raba mi ya raba mi arzikin kenan ya ba yayi wani talaka yayi wani mi yayi wani mai kudi ai ta ma ce kuma ya kasu mun rahmat rabbika nahnu qasamna bainahum ma'ishatan fi hayatid dunya wa rafa'ana ba'dahum fawqa ba'din darajat kai kenan Allah ya fifita shashi ya ba wani bai ba wani ba zaka ga wani tinka a keka in an ake ka kasuwa yana kasa kayan miya ko yana kasa wani abuwa tun kana yaro kana sai dai ko kana saya yana kasa kayan miya ha zuwa aiko ka ka zo ka yi shi kudi kai zaka kai shi makama in dau dalle ba ko ko kuma shi tun ka aje ka shine saukon zuwa kasuwa kasuwa shine saukon hanyar Kano din nan shine duk wani kasuwa da za a bi shine gabanta shine duk wani kasuwa da za a bi shine gabanta amma dai ka aiho na jiya kai zaka zo ka saya mai gida kai zaka kai shi makka kai zaka kai kaza eh ya ci gabas ya ci yamma duk ba inda bai ba eh da dama ba gaba sai iyansu ka yi wahala sai ɗanka ya zo Allah ba shi kudi to haka ne shi ce kama ka sa bai da kuma arzakun kamar irin da Allah ya rarraba dukiya ku sai ce inna Allah ta'ala yu'til mala man ahabba Allah yana ba da dukiya ga wanda ya so wa man la yuhibbu da kuma wanda ma bai so ita dukiya kowa ma ba aiki Allah yana ba wanda ya so eh kullun namudu haula wa haula haka muke shimfida arziki ga wa'annan da wa'annan mu ba kafirai mu ba musulmi duka kyauta ubangijin kai shine ce ma kamar yan wai wa kasaba baina kuma ahlakum ko kama kasaba baina kuma arzakum inna allaha ta'ala yu'til mala man ahabba allah yana ba dukiya ga wanda yake so wala wa man la yuhibbu kuma yana ba dukiya ma wanda bai so sai ya ce magana inda take wala yu'til imana amma dai allah baya ba da imani samun tsira illa man yuhibbu sai ga wanda ya so ita imani a baka imani Allah ya shirye ka Allah bai bada shi wanda su sabanin da halaye su halaye da arziki sabanin su amma dai imani sewa sewa da Allah su kawo aya yuma nuna alaika an kada aslamu ko kullu tumanu alayya islamukum balillahi yamunnu alaikum an hadakum lil imani kenan kai ce ma balillahi ya munnu alaikum an hadakum li imani kenan Allah shine zai muku gori ma dan ya shiryar da ku akan imani wani gure ce walakin habbabal habbaba ilaikum imana wa zayyanahu bi qulubikum Allah shine ba ku imani ya adanta shi a cikin zukatanku kenan wajen imani sai wanda Allah ya so yake ba sai ce mi faman danna bi mali to mun ji kakarin kai an baka duke faman danna bi mali wanda an bashi duke me muka ce danna ruwa kana su ai mutun da wanda Allah ya bashi duke yana son yayi alherin ya buga ya buga ya buga ya kasa kullun yana tunani a cikin yan uwa ya ce kai wani makka ya ce saya wani mutu baba wani saya mai gona wannan tantan in saya mai kaza kullun kalkile yake amma dai bai iya pratik ai kana samu wannan ga kudin ya tsara hin dogon kalkin kullum ya kamata in saya wani mota ya kamata wani in saya mai kaza wani ya kamata in saya mai kaza yana addini yana sallah yana komai amma dai duki ya danne ta ya kasa aikin alheri tsaya masallacin nan bai gina ba makarantar nan bai gina ba yan uwan bai wa ba amma dai kuma kullum sai ka ga a baki na cewa ya kamata in yi kaza kuma allah ya hana shi ya yi abu to shi ga adda da zakai kana wani adda shi shi ne sai daga wani adda shi shi ne mandan na bimali ko kuma wa hafin adu wa anu jahidu ko kuma wanda yake tsoro kullum da kuma wani maki wanda zai zo rijaye shi ko ma yanda mutanenmu da su je wannan ko iko wannan mazu da ake zuwa ya kakenda da wannan takin zasu zai wannan adda ake sirgai ta ikon wanda suke zuwa da ake yawan kai har-haren nan ko bai ci wani kuma wahaban laili an kabidu kuma yana tsoron dare wani abu ya zo mai sai ce duk wanda yake da wannan falle sulmin kauli to ya yawaita wannan addu'a gata nan ita wannan addu'a duk in kana yin ta ko shi mai kudin da yayi yayi yayi ga kudin yana so yi zuciya tana so yi ya kasa pratik ko kuma tsoro yana yawan zo ma a rayuwa ka rasa mene ne kullum kai tsoro kake saka fara wata kasuwa ma sai ka rika tsoron ka yi ta ko zaka yi wani aikin ma sai tsoro ya zo ma ko kuma wani kasuwancin duk wani abu da kawai sai tsoro da kawai kullum kana shakka abu ko muka ya rikice ka dabaibaye kana shakka abu wannan ba karama addu'a ce ba annabi ce tace la ilaha illallah la ilaha illallah wa subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar duk abin da ya dabure ma wannan addu'a kake yi ya take la ilaha wa subhanal wa qawmi walmi walhamdulillahi wallahu ai ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ahabbul kalam ala llahi arba'atu mafi soyuwa kalmomi gurin ubangiji su guda hudu ne ga sana na farko la ilaha illallah subha subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar duk abin da ya gagare ka duk abin da ya gagare ka su zakai ta zikirin su kai ta wuridin su kai tai kai tai kai tai inji annabi sallallahu alaihi wasallama abin zai bude ma ya suke la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar su ne muka ce arba'a kalam arba'atu kalmat la misilha kenan duk abinda ko ruwa ko ruwa gare ka baka iya taimako ko ko baka da halayen kirki kawai wannan zakai ta wadadin su da dare ka kwana kana la ilaha illallah wa subhanallahi walhamdulillah wallahu akbar to sai babun sahawatin nafs abin da yake ni da sahawa kalmata sahawa a jaulu a sahawatu sahawatu kenan na gini kamar kyauta tana da ma'ana da dama saha tana zo akan kyauta ko karamci ko alheri ko duk wannan ma'ana ga yadda da dama kalmata sahawa kenan ko kuma tausasawa ko yalwatawa duk tana ɗaukan wannan ma'ana kenan yalwatawar rai ko kyauta ga rai ko kuma kyautatawa rai ko karamci gare duka wannan sahawa ce sai ce
قال حدثنا يحيى يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثره العرض ولكن الغنى غنى النفس
to kaga nan ba shi ma nurwaya sahihi ya ce ta zo na adamu fred kuma ta zo a jami'ar sahih bi ta hankali ce ya haya bin bukai hadasana laisu an ibn ajlan an kaka an abi salih samman an abi hurairata an nabi sallallahu alaihi wasallama kala yace laysa ligina ita wadata bata kasance ba an kasaratul ardi ardi wannan kadarori wadata wai ta duniya ba yawan tara kadara ce ba al'adu wannan kadara sai ce walakin na gina amma dai ita wadata ginin nafsi wadatuwar zuciyarka shi ma nan da kai karatu dogo a kan shi in ka lura yanzu ai da kai yanzu mutum ya tara ya tara ya zama to Allah zai jama'a malan wa'addada din region din din region ina ta region da kaje yana da gida in ka je ma kasar waje na da gida banki ya tara eh abinda karin gidan shi ba zai ci wani bai ci ba duk da kowane ko to amma dai sai ga wani ba Allah a gida a zamne duk bai da wannan abubuwan amma dai wallahi ya yi shi kwanci hankali shi da yake nina eh tun da wani ya sata ya sata ya ga yadda halam da halak da mai duk ya gangama ya tara ya tara duke da shi kan shi kan shi ma sai ya ci yanzu ka samu wani wannan ya sata ya tara wanda ya zauna a kullun ya rika kashe jika 500 wallahi har sai mutu duke shi wata karewa kuma ya san mutuwa zai kuma bai taimakawa kuma ya san lahira nan ko a kafa ake zuwa ya kusa eh ai da ko lokacin lahira ka san ko da tahiya ne ake ko da a kafa ne za a ka samu daga yamma mu zo zandar daga yamma ne muka wato za mu zo zandar muke tahiya kafa to mun zo ma dawa yanzu ko mun zo maraji ai dai ka san kawai an kusa zawa ka san dai an sai da muke duk wanda ya kai 40 ko 45 ya san dai lahiran nan eh to eh kenan shi ne laisal gina ba wadata ce ba kasadatul ardi ta da kadararrika shi abu haushi ba sai wannan ya tara yanayi amma dai wannan ya shi wa kuma da kwai da kwai da siyara shi ma wannan kyautar da ko gani da sadakar da muke bari wallahi sai kai adda eh da aka rama kallawun da wane ne wallahi sai a tsoke ga dora ka matsayin wancan ka kai ma ka ka layi ana gwanda wancan ma eh kenan sai waccan addu'a da muka waje in kai kana da ka mandanna bi malin wanda ya ruwa dukiya kasa taimako kawai ka shiga wannan addu'a eh kai tayin ta kai tayin ta kai tayin ta tunda mutum abin da yanzu yake kwarin mu a mutane kowa ya san me zai mutuwa zai kowa ya san abin da ya tara sai ya bari kowa in ka tsaida shi duk kudin shi ina kakan kakan shi ina kakan shi kuma an je da wani an je da shi an binne an je da shi an binne sa'an shi da abokin shi da wan shi da dan unguwar shi da dan service ɗinsa da an je da shi an binne yanda karaka aka binne gobe eh kenan kuma duk kadarorin da su za ta yi kadarori da su ake ta yace yuhawwilu an qaribin min qusurin muzaharafatin ila fayuslimu fihi mahjuran wahidan yuhawwilu an qaribin a lokaci kaɗan duniya ta yi daɗi duniya ta yi daɗi ba muka ce ba kadara ba kadara example kadara ko al'adu muka ce mi duk region lewi region di niger ko yana kana da bilalluka na kirki a capital kana da bilalluka na kirki mota ta ƙarshe kana barci ma nema ma kuɗi aiki barcin kama kudi shiga suke kes duk sai tara a gibo to sai ana nan ana nan ana nan sai ce yi hawaii an karibin min kusurin a lokaci kaɗan sai a yi canji min kusurin kana cikin wannan daular sai a juya ka a yi haka haka haka sai a kai ka ila bai tuturabi ina ne bai tuturabi sai a kai ka bai duk abin da ka tara sai a kai ka ina ka bai kuma daga an kai ka kabari ma fa yuslimu fihi mahjuran wahidan sai a zo a sanya ka wannan kabarin mahjuran ana abin kowa na kaurace ma wahidan kai daya ita duniya tana ba mu darasi duk wannan kudin wanda muka zana kana da wallahi in ka mutu in a ka gidanka matanka wata nan sai ta ladan gona kadai take bari a sa dakin ta dan wata amare amare sabuwa aure wallahi dakin dakin ta ba ta bari a sa wanda ba ku shaku ba sai ta ga talatin gona ita ce ta bari a sa'i in a kaka ne a zafa ana ba da tarihi ba mutane sa haɗi za a ka alhaji ya yi aksidan a ce a sa shi gidan wannan ta ce ka a sa ɗakinta gawa mai take yi wannan ka sa sai can za a sa ka kai kuma an kai ka bayi hajjur fi mahajuran wahidan kai kuma an kai ka kabari kai ɗaya abin kaulacewa kuma an je kabari ba yanzu mun taba gani muka je kabari duk san babanka ko san uwarka ko san matarka sai ka ce baba abin ne mutare ko duk soyayya da ake baby ya tam da mai ta ce ya mutu a ce a kai mutare duk san da take ma lailan ka in ma laila majnuna ce ta zama to san karshe take ma mai gida ya mutu mutu tana kuka duk kuka mutu da take tana cewa wayo sai dai abin ne mutare ka dawa ka bar ne sai dai abin ne mutare ba an bane shi dai ba tare ka wani kuka kenan kai dai za kai ka kuma tsaye inda take ita lahira nan da kabarin nan ba wanda ya taba zuwa ka labarin mai ake kullum na hudu ba wanda ya tsayi ya yi salfi ya aiku balle mu shirya ba wanda ya tahi ya yi wasa ya ce na isko kaza da kaza wane alo game yanzu kai bulaguro kai dan kasuwa ne kai je wani gari ka samu alheri ka samu abu da kasuwa da arha ba ya kai kira abokinka da gauga ba ai abin nan ya faɗi naira ta sauka kai gauga ka saya ko kai kaza ko to lahira an je kabari iski ba wani wanda zai alo to gaba abin da ake samu a cikin kabarin na ma ka samu ka samu dai wannan gidajen naka da gaba ka maida sama sallatai ka gina likita ka gina rijiya saboda wannan ka zo wani gurbin ta lalace ba wanda yake ba wasa ba wanda yake kama sako kai an kai ka kaiwa kai daya shi ne cewa laisa gina an kasaratul al ita wadata ba ita ce ba tara dukiya ya ce ya aihul magaruru liman ya aihul magaruru ta hawi minalmi wa farin wafiri wani asasi me yasa kai dan adam da ni da kai da shi da mai kudin da waye muke ruduwa na tattara kayan duniya wannan abubuwa musulunci bai hana ba a tattara amma dai ka tattara ka yi guzurin gobe abinda ka yi guzuri shi ne naka abinda ba ka yi ba ba shi naka ba duk wannan kadarar taka da muka ce kasar sal'ad da kadarar taka ai annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi tabi'ul mayyit salasa idan ka mutu abubuwa guda uku suke raka kabari guda biyu su komo gida ɗaya ya tsaya ta in ka mutu ba suke raka kabari aikinka aikinka da iyalanka tunda ai fami abukai iya da kai ake zuwa ko da dukiyarka dukiyar tana raka wata raka kila yi a katkat in ka zakai ko ko ba shi in gaza zo a sa a makara ko sai aka ce fatar sha isnani sai abu biyu su koma gida fa yi baka wahi sai iya tsaya ba mi kinka duk sanda dan da yake ma ko mata bata ci abin ne mutane ba duke kama sai ta komo bargon dan libi ai da shi ake rihe mutum ko ai daga an kare daga ana ka bargon ka bargon sai a ya ka da shi eh ai da bargon ke rihe mutum mun yau to bargon nan ma ai kawo shi kawo shi sai a kawo shi a sa shi gida ya zama nawa na magana kenan shine fayar ja isinani da wannan duke taka da mai abokai da iya sai su komo faye buka wahi sai ɗaya tsura to ina kadara take a tana nan sai ta zama fama huzu na hu mai hillin wa hirmu yi wa zuhu filbani da wafil banati daga an zo an kare mai ƙoƙari in su yi ƙoƙari su kare ta kaba ta kaba wata hudu da kwana kwana ko matan in sai kokari sai kare ta kaba yan zama da yanzu kan a kare ta kaba ma wani zai wuto ce a bashi abans a haka ne kan an raba gadon wani yake wutarwa dama ya ce a bashi abans shi wa abin da an shata da a ba kowa haƙin shi ce wani yake wutarwa cikin ɗaya ce wannan abin ma an sha shi kawai a ba kowa haƙin shi ce ya harka shi duk wani abin da muke gani ne a duniya kenan wa mahuzin nahu min hilin muhimmin yi wa su fil bani na wafil banati abinda muka tara wannan ab inda muka ce nan kadarorin nan sai a zo a raba shi tsakanin ɗiyanka maza da ɗiyanka mata kowa a zo a gafar in shi wannan ya ɗoka wannan ya ɗoka gidan gabas ya zama na wane gidan yamma ya zama na wane na maraɗi ya zama na wane in kofar nan take kallo amai da kofa can in nan take kallo ai can ya sake fantin kai karshe inda duniya za ta baka tsoro sai ce wa ya halu ba'ala irsika bit turasi wa ya halu ba'ala irsika bit turasi yace kai da mijin matarka ma zai gade ka shine karshen duniya ne mun gane mijin matarka yake gadin ka mijin matarka shi yake gadin ka mijin matarka yake gadin ka ma eh shi zai ci duke mijin matarka kai yanzu kana shiga mota mai tsada kana zagayawa kana wa kowa girman kai kana ga kowa ba kai da gashi kana tada mutane kura kana tada mutane ruwa sai ka kangara sai ka gangara kila amaryawar dan kawo kawo zai auro ta aure ta ko motar nan ta je gidan bilar da mai shi zai shiga ba haka ne ba duniya kowa na gani wai hali ba aliyar suka bi turasi mijin matarka ma ya ci duke kai makiyin ga yake cin duke kan kai sai ba kalli duka kalli kancan ku ka auna gani makiyin ka ba cin duke ka a in an yi haka aka yi haka aka yi haka aka yi haka ita kuma haka yau ka mutu ka bari an raba wani ya zo aure amarya eh wata ta maka aure ta kai kan ka san dan kudi da ka aure ta a haka bata zauna ba yarinya ka zo ka aure ta kana gangara tana aure tana sai mota ta kirki tana shana unguwa zan ci Allah da ne to da ka gangara ita ma aure ta yi ta sai mota ta samu ji kuma wanda take so dukiya ta zamna eh suka ce bai ta ce tsinke ko me aka suke cewa ko eh su je sabuwai rayuwa shi ne wata aliyu bin abi dalib sai kai ziyara kabari da ya kai ziyara kabari ai ana kawo ziyara makabara kama ka tashi dan imani ya karuwa sai ka je kabari ziyara ka leka kai dudu-dudu ka gada wanka da kananka da dan ungoku da malamanka da waye yana nan binne kai ma ka kusa tafiya ali bin abi talib da sahabbai sai suka tsaye yana gaba sai ce assalamu alaikum da alal qawmul mu'minina wa inna insha Allah bikum lafiquna wannan ita ce addu'a wanda an je ziyara kabari ko shiga kabari kake yi assalamu alaikum darul qawmul mu'minina assalamu alaikum darul qawmul mu'minina wa inna insha Allah bikum lahiquna sai sayyidina ali sai wannan addu'a sai shiga da suka kare ziyara kabari suka hudu sai yake so yayi wa'azi ga waɗanda suke bayan shi sai yake yi wa matattun magana akan ya san matattun ba za su iya amsawa ba sai ce musu al'amwalu al'amwalu al'amwalu wuzi'at dukiyoyi da kuka bari kadarori da kuka bari gidan yamma da na gabas da na yamma da na tawa da na ina ne suka ce an raba wanda sa'u wanda sa'u ta zawai na bigayirku matanku da kuka bari kowace ta bigi gaba ta je ta yi aurenta wata ta yi aure inda ne ta bar garin ma tuni ta yi ta yi auren ta ta yi sai ga musu wannan ya ce wannan shi ne labarin duniya da zamu ba to muna jira ku kuma ku ba mu labarin lahira shiru sai yi cewa sauran sabai ce wallahi da Allah zai ba su ikon magana dala kalu haini zadi takawa da sun ce yayyen tsoron Allah ka yi guziri kan kashe wannan rani kenan kudin da ka tara da wannan kadarorin ka hudawa Allah farin shi da Allah zai ba su iya magana ikon magana da sun hudu wannan magana kenan duk wani abu amani da zan magani ita dukiya inda da ya ce ma kasartar alƙin nan ita ma kyauta ce ta ubangiji wani duk yadda zaka ja mai ayar da hadisin ka nuna mai kaulin da ba'adin da gabas da yamma da ayi ya gani Allah bai yi sai dai daga wannan addu'a shi eh tun da mutum ya kai shekara 60 ya kai shekara 50 yana da wata 'yan miliyar akwant yana da gida sama da 50 kuma bayye da makaranta da malamai ya doka ana koya bayye da masallaci nashi wanda kace gina masallacin ma shi yake kauyanci ne ko kace kyauta ma shi yake kauyanci ne ɗan uwan shi gaba ɗaya bai zo bai musu abin kirki daga shi sai matar shi sai kannin matar shi duk duk auna ɗan bariki mu dauka duk ba gani ba na gani eh kawai daga shi sai matar shi eh wannan zai gani ma ya tara ya tara ya tara ka zo ɗan kunshi na jini ka ga gasu nan daga mai taya a tsohon inji sai mai taya a kaza amma da in ka je can gidan shi mota ta kai yara na kalkon daban ta kaza daban ta kaza daban ta kaza daban amma dai babu ku shi kuma shekarar shi saba'in iskiya da hankali da wata iskiya da hankali ai bai da hankali tun da ina da hankali ai wa aina karnun ba da karnun minhu min al-hudba'i wa shammil kibari wa aina al-azamuna naddan wa ba'san wa aina sabiquna zawal bahari eh Niger in zaka doka ma baka kai nisa dauki Niger dauki Niger ka fara tun daga region yanzu mu dauki region in jori dubu ku ganshi ba sai mu dauki region in kun jama'a bar shi dauki region in wa dauki ne mu dauki daga dauki daga ba tanya ne kuwa bai shi ku yara to yanzu ina ministoci da suka yi na tanje duka suna nan dukkan wa'anda suka yi ministoci zamanin tanje aka hudu liskin ministocin tanje duka suna nan in aka hudu liskin duk wani manya masu faɗi a yi zamanin tanje suna nan ko shi tanje ina yake eh ka allam ya hudu ku awalam ya kunu ka ce ai ba a yi shi ba ko bai kasance ba eh ka ce ai ba a yi shi ba an wuce an yi yadda ka salin tayi aka yi turne in bakin na an wuce karatun ko ko su wanda an wuce karatun eh in iko ne ma kai abin jirgi kawai sa suna wani abu suna ga wannan kudi jirgi ya sa suna wani abu ce suna ga ko laisal giniya laisal gina wadata ba ita ce ba an kasaratul ardi yawan tara dukiya walakin na gina amma dai ita wadata ginan namsu wadata zuciya kuma da kwai magana gudana da kwai mutanen yanzu na waɗanda suke ga cin dukiyar gwamnati ko kayan gwamnati halalan tsayyaba ne shi wa cin dukiyar gwamnati cin dukiyar gwamnati ya shi zinibi saboda shi duki cin dukiyar gwamnati kamar a gida ne ka cinye dukiyar kowa kowa shaƙaƙa zai eh duk wanda ya ci dukiyar gwamnati ya ci dukiyar ka ya ci tawa ya ci biya ta ce mai duka su shaƙi karata shi kyawa kai da kwai labari eh da kwai labari kawai dai mutane ba mu lissafi ne saboda Allah eh kuma sai da addu'a ne ya ne addu'a la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wallahi sai irin wannan kuma muna yin ta ne wannan kawai Allah saka bar guziri kesirin kai da kafiya hadisi na gaba yace ko lokaci yayi lokaci yayi da fata abinda makaranta Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk